الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد زام تاشي درسينا أشرين دبيو أتكين كراتم من بداية المجتهد نا الإمام ابن رشد الحفيد رحمة الله عليه يو أشرين دبير غوة صفر هجرات دبودة دريه دودة أربعين wadda ta yi daidai da hudu ga watan sha daya shekara ta dubu biyu da goma sha takwas ta miladiya za mu tashi albabul khamis a cikin kitabul wudu na
bismillah alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah sallallahu وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فيقول المؤلف رحمه الله
na'am الباب الخامس albab yace albabul khamis babi na biyar وهو معرفة الأفعال التي تشترط هذه الطهارة في فعلها na'am wa huwa ma'rifatul af'al shine sanin ayyuka allati tushtaratu hadhihi at-taharatu fi fi'liha wanda ake shardanta yin wannan tsarki a cikin aikata ta a cikin aikata wa'annan ayyukan wato abinda yake an shardanta sai da alwala a za a yi su shine abubu wato ayyukan ibada da suke daga cikin shurutu sihhatiha sharadin ingancin su Ah, shine sai da alwala Ah, bi ma'ana idan babu alwala ba su inganta ba ko kuma sharaɗin wajabcinsu sai da alwala idan babu alwala ah, wato ah, ah, ko kuma wato ba sharaɗin wajabci ba aka ko kuma wato ah, an yi umarni kan sai da alwala za a yi su ta yadda zai zama to idan mutum ya yi su babu alwala ya yi sabo na'am والأصل في هذا الباب al'awa abin da yake ka'ida wato ah, tabbatatta wato ka'ida ah, ta wannan babi قوله تعالى fadin Allah ta'ala يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ya ayyuhal ladhina amanu idza qumtum ila as-sala ya ku wanda kuka yi imani idan kuka tashi yin sallah الآية zuwa ƙarshen ayar وقوله عليه to السلام wannan shine asali domin wannan ya nuna kan cewar idan mutum ya tashi ya zuwa ga sallah sai yayi alwala shine zahirinsa Ah, duk ko da ah, ah, in an kaddara idza eh, da- da- idza kuntum dam idza aradtum idza aradtumul qiyama ila as-sala wannan zahiri ne akan shartiyya haka zalika koda an kaddara cewa idza qumtum ila as-salati muhd idza qumtum muhdithina alhalin kasancewar ku marasa tsarki to kaga wannan dukkanin su dalilai ne a wannan ayar da kowane takdir ka dauke ta asali ce akan sharɗanta alwala domin yin sallah na'am وقوله عليه الصلاة والسلام da fadin ah, da fadin sa alaihi salatu wassalam لا يقبل الله صلاة بغير ظهور Allah baya karban sallah ba tare da tsarki ba ولا صدقة من kuma قلوب baya karban sadaka wadda aka yi kwangi aka yi gulul a cikinta فاتفق المسلمون على أن الطهارة شرط من شروط الصلاة to musulmi sai suka yi ittifaki akan cewar tsarki sharad ne daga cikin sharadan sallah لمكان هذا saboda matsayin wannan wato ayar da hadisi وإن كان اختلفوا duk da yake sun yi sabani هل هي شرط من شروط الصحة shin sharadi ce daga cikin sharadan inganci أو من شروط الوجوب ko kuwa daga sharadan wajabci daga wato sharaɗin siha wanda yake nuna kan cewa ibadar ba za ta yi ba sai da ita sharaɗin wajabci kuma take nuna kan cewar sai da ita ne sannan wajabcin zai a- wato zai kullu bi ma'ana idan babu tsarki sharaɗin wajabcin wato bai hau kan mutum ba amma tunda a a a a umarni tunda sababi ya zo in sababi ya zo ai sababi ya fi sharaɗi ƙarfi na'am ولم يختلفوا أن ذلك شرط في جميع الصلوات ba su yi saɓani ba su malaman musulmi akan cewa wannan a zalika ai a tahara ɗin ko ismul ishara ya udu ila tahara sharaɗi ne a cikin dukkanin salloli إلا في صلاة الجنازة sai dai a cikin sallar jana'iza وفي السجود da kuma a cikin sujada عن سجود التلاوة ina nufin sujadar tilawa فإن فيه خلافا شاذا domin a cikinsa akwai khilafi shaz ana nufi da khilaf shaz wato khilaf kharijil madahib na fuqaha al-amsar wa illa wanda suka faɗi wannan kaulin ba za a kira khilafin su shadh ba abdullahi ibn umar ne da sa'id ibn al-musayyib su ne suke ganin ba sharadi bane a mutum yayi alwala domin sujudut tilawa kuma sun kafa hujja da kan cewa inna ma umirtu bil wudu'i idza qumtu ila as-salah an umarce ni da alwala idan na tashi yin sallah na'am to sababu fi zalik dalili akan wannan sabani al-ihtimal al-arid a wato fuska ihtimali fa- wato fuskar fassara wadda take bujirowa fintilaqi ismi salati ala salati ala al-janaiz ta wato ta a, sakuwar sunan sallah akan sallar jana'iza sallar jana'izozi za a kira ta sallah ko kuma za a kira ta sallah ba wa ala sujud da kuma akan sujud sujudu tilawa za a kira ta sallah ko ba za a kira shi sallah ba فمن ذهب الى ان اسم الصلاه ينطلق على صلاه الجنائز wanda ya tafi akan cewa sunan sallah ana sakinsa akan sallar jana'iza وعلى السجود kuma ana yin ana sakinsa akan sujadar kansa وهم الجمهور wannan su ne jumhurin malamai اشترط هذه الطهاره فيهما sai suka sharɗanta wannan tsarki a kansu akan sallar jana'iza da kuma akan wato sujudu tilawa ومن ذهب الى انه لا ينطلق عليهما wanda ya tafi akan cewar baya intila ba a sakin waɗannan a- a- baya a sakin sunan sallah a kansu إذ كانت صلاة الجنائز ليس فيها ركوع ولا سجود domin ya saboda cewa saboda kasancewar sallar jana'iza babu ruku'u babu sujada a cikinta وكان السجود أيضا ليس فيه قيام ولا haka zalika suju- sajada babu a tsayuwa a cikinta babu ruku'u لم يشتركوا هذه الطهارة فيهما sai ba su sharɗanta wannan taharar a cikinsu ba ويتعلق بهذا الباب مع هذه المسألة أربع مسائل to abin a, a- ma- matsaloli guda hudu suna rataya da wannan babi tare da wannan matsala da muka ambata saboda haka ya zamanto masail din guda biyar ne kenan na wan gane- an gane wannan sababul khilaf akan a sallar jana'iza ko eh to mun ita sallar jana'iza an kira ta addu'a ce addu'a ce wadda ake yi ma mamaci saboda haka a a wanda ya gal wanda ya rinjayar da janibin addu'a sai ya ga cewar ba sai da alwala ba wanda kuma ya janibar ya rinjayar da janibin a, sallah a a sai ya rinjayar da cewar sharaɗin sallah sai ya haukanta na'am dan wala sadaqata min wujudi hulul shine ɓoye wani abu wani kaso na sadaka na- na na wa- wa- wato na haƙƙin a- asalin hulul a cikin ganima ne to amma ana nufin dukkan dukkan ƙwangi a cikin haƙƙin Allah Eh, to Allah baya karɓar a, zakkar da aka yi hulul a ciki aka hana wani abu aka rage haƙƙi abinda yake abinda yake a yawa jaba mutum ya bayar kaza ne sai bai bayar da shi cikakke ba to wannan wanda bai bayar da shi cikakke ba yana nan a kansa kuma wanda ya bayar din ba zai wadatar masa akan wanda bai bayar ba
المسألة المسألة الأولى na'am almas'alatul ula mas'ala ta farko هل هذه الطهارة شرط في مس المصحف أم لا؟
shin a wannan tsarki a sharaɗi ne fi mastal mushaf amla a a wajen shafar mushaf ko ko ba sharaɗi ba ne وذهب مالك وابو حنيفه والشافعي الى انها شرط في مس المصحف sai malik da abu hanifa da shafi'i suka tafi akan cewar sharaɗi ce wajen shafa- wajen taba al-mushaf al-mushaf taban anan ana nufin wato al-qur'an kamilan Mm, shi dan shi ake kiran mushaf juz'in al-qur'ani ko littafin tafsiri ba a kiransa mushaf saboda haka wannan wannan khilafin akan al-mushaf ne Eh, na'am وذهب اهل الظاهر malaman ah, mazhabar zahiriya suka tafi الى انها ليست بشرط في ذلك cewa ba sharaɗi ba ce a kan wannan malaman zahiriya na'am والسبب في اختلافهم dalilin saɓaninsu تردد مفهوم قوله تعالى shine taraddudi kai komo na faɗin allah ta'ala لا يمسه الا المطهرون la ya masuhu illal mutahharun babu mai taɓa shi sai ma waɗanda ba ba wanda ke sha- ba ba- a- a- wato ba wanda yake taba shi illal mutahharun sai waɗanda suke masu tsarki to kaga wannan ma a wannan kaga yana daga cikin dalalatul iqtida tabtadi taqdir ko ba haka ba tunda mutane da yawa wanda ba masu tsarkin ba suna taba shi ko ba haka ba to saboda haka me za a kaddara na'am eh a a nahiya ce eh eh, za- za eh nafiya ce in ka dauke ta nafiya to in- la yamassuhu nafiya ce Ah, la- ba ba la yamassahu bane qira'ar ba za ta karfafa nahiyar da kake faɗa ba inda nahiya ce to shine sai kaga babu takdir amma an kace la yamassuhu nafiya ce وهي خبر بمعنى الامر habarun bi ma'ana annahi النهي eh eh kusa iya daukan sa ta wannan babin Ah, habarun bi ma'ana nahi to haga in yazo a wannan babin babu dalalatul iqtida
بين ان يكون المطهرون هم بنو ادم sabani ne a sabanin su akan taraddudin wannan lafazin tsakanin almutahharun masu isa matuƙa wajen ana tsarkake su sun a, su kasance hun banu adam su yan adam ne وبين ان يكونوا هم الملائكه da kuma tsakanin su zamanto su mala'ika ne mala'iku ne وبين ان يكون هذا الخبر مفهومه النهي
da kuma tsakanin wannan ha- a, wannan khabar wannan labarin ya zamanto abinda ake fahimta a cikinsa annahayu hani وبين أن يكون خبرا لا نهيا da kuma tsakanin ya zamanto labari ne ba hani ba taban wannan bai ambaci mazhabar ahmad ba a mazhabar ahmad shi ma kal jumhur a muguni gashi nan khiraq ya ce wala ya masul mushafa illa tahir yani tahiran min alhadathaini jami'an a cikin muktasarul khiraqi saboda haka ku yi ilhaqin mazhabar ahmad tare da jumhur
فمن فهم من المطهرون بني آدم to wanda ya fahimci cewa almutahharun dinnan abinda ake nufi bani adam ne وفهم من ال- من الخبر أنه
kuma ya fahimci a wato hani daga wannan labarin da aka bayar cewa wato ba wanda yake taba shi sai wanda suke tsarkaka قال sai ya ce لا يجوز أن يمس المصحف إلا طاهر baya halatta wani ya shafa alkur'ani illa tahir sai mai tsarki
ومن فهم منه الخبر فقط wanda kuma ya fahimci alkhabar ba da labari ne kawai ake yi وفهم من لفظ المطهرون kuma ya fahimci daga lafazin almutahharuna almala'ika قال sai ya ce إنه ليس في الآية دليل على اشتراط هذه الطهارة sai ya ce babu dalili a cikin ayar a bisa sharɗanta tsarki a wajen shafa a wajen taɓa mushaf وإذا لم يكن هنالك دليل to yayin da ya zamanto cewar babu dalili لا من كتاب ولا من سنة la a cikin alkur'ani wala a cikin sunna tabbatatta بقي الأمر على البراءة الأصلية to sai ya zamanto ya tsaya al'amarin ya takaito akan albara'atul asliya وهي الإباحة shine al'ibaha dukkan wani abu qabla wurudi shar'i mubah kafin shari'a ta zo komai halal ne sai abin da shari'a ta haramta to tunda babu wani dalili akan haramci sai mu tsaya akan al'aslul ibaha na'am
وقد اهتج الجمهور وأنه مذهب الأبنم وقد اكتشفها في
na'am
الرافضة لبعض rafida eh الذي المتهرون عنده أهل البيت
to الناس الذي يقول إنما يريد الله يذهب عنكم ويطهركم تطهيرا إذا والف- والمس هنا عنده ف- بس- da wannan iradar wannan irada irada ce shar'iyya wa yuhibbu an yutahhirakum tathira inda ya ce a- a- inna ma yuridu Allah da irada ce kauniya da ba a samu wanda yake ya sabo ba a cikin su Mm. ba irada ce kauniya ba Eh. shar'iyya ce
لا يمس لا يجوز tunda su akan kansu ويفهم معناه su a kan kansu sun fandare ma waɗansu ahalul bait ne
وقد اهتج الجمهور لمذهبهم A- a- عمرو بن حزم kuma su jumhur sun kafa hujja akan mazhabarsu da hadisin amr bin hazm أن النبي عليه الصلاة والسلام cewa annabi alaihi salatu wassalam كتب ya rubuta لا يمس القرآن إلا طاهر kar wanda ya taba alkur'ani sai mai tsarki kaga wannan nahi ne nahi ne Eh.
وأحاديث عمرو بن حزم to hadisan amr bin hazm اختلف الناس في وجوب العمل بها malamai sun yi sabani akan wajabcin aiki da abin da waɗannan hadisai dan ba wannan hadisin ne kadai ba لأنها akwai hadisin abin nan addiyat da shekarun dabbobin zakka duk a ciki na'am لأنها مصحفة li'annaha mus- eh, musahha nan ya ce musahhafa a'a li'annaha mushaf musa- musahhafa domin wato ah, tasif ba bi ma'ana na kuskuren rubutu ba cewa wato saboda ah, wato ah, an hada ta ne a rubuce Wi- ah, ah, shine ake ce ma riwaya daga gareta wijada ce Eh, na'am
المصحف ورأيت ابن المفيد an mayar ta ah, sahifa ne sahifa eh wa ra'aytu ibn al- ابن المفوض يسيفها ibn al-mufawwiz naga yana inganta ta ibn al-mufawwiz da Allah mu duba tarjamar ibn al-mufawwiz dinnan daga cikin tartibul madarik إدارة وتحقيقات
tartibul madarik da na'am idara wat hafiqat idan wato amintattun masu riwaya sun ruwaito daga cikinta shi akan a wannan Ibnul- sahabi ne shi a'a ba sahabi bane zai zama to daga ciki ne nake neman tarjamar sa ibn al-mufawwiz bari mu duba siyar ba ibn al-bukhari shi amr bin hazm na'am amr bin hazm eh sahabi ne sahabi ne ya riski annabi sallallahu alaihi yana wasallam da sahiha kuma sai eh yana da ah, annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta masa ah, sahifa wadda ta kunshi ah, asnanul ibil na diya da ibilis zaka ah, da kuma waɗansu hukunce-hukunce wanda daga ciki har da wannan Allah ya masa alƙur'ana illa tahir bari mu ga da Allah barin ga tarjaman ibn al-mufawwiz dinna da awwal marra asma hadha al-ism ghayatul ghayatul nihaya fi tabaqat al-qurra kawash Ahmad ibn Walid ibn Hisham ibn Abi al-Mufawwiz Abu Amr al-Qurtubi qara ala Abi al-Hasan at-Taqi وجود حرف نافع عليه وسمع من وسمع منه كثيرا من كتبه وأقرأ الناس إلى أن توفي سنة تسع وتسعين وثلاثمائة لعله, لعله هذا آه ابن عبد البر ينا ابن عبد البر يا انغنت صحيفة أم أمر ابن حزم eh, a a cikin a a cikin at-tamhid da istithkar shi kuma ya inganta ta bina'an ala qabulil ulama ilaha dan akwai hadisai da ibn eh, ibn abdul bar yace a ba sa bukatar isnad saboda malamai sun karba abin da ke cikin su sun karbi mujibin wannan hadisin sun yi hukunci da shi kamar hadisin annar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qada bi shahidi ma al yamin Eh, wannan hadisin shi ma isnadinsa bai inganta ba amma liqabulil ulama ilahu bil amal ya zamanto sahih da kuma alma'u tahurun illa ma gayyara launahu aw ta'amahu aw rihahu ba shi da wani isnadi tabbatacce amma kusan ijma'i ne akan mujibin wannan hadisin to akwai misalai da ibn abdulbar ya kakkawo su ina ga har wani ma ya rubuta risala akan wannan hadisan da malamai suka karbe su a a- suka inganta su bina'an ala qabulil ummata ala talaqqil ummati laha bil qabul dan shi suna cewa wannan talaqqi din cewa malamai su karbi hadisin su yi hukunci da mujibinsa shi akan kansa har ya fi isnad karfi wannan shine ra'ayin ibn abdul bar mashhura na'am mashhura eh ba za a ce mashhur ba bal sai dai kawai a ce din shi inda haka dai suke fada talaqqil ulama lahu bil qabul Mm. na'am na'am shi wannan hadisi da wasu insha Allah ne
eh eh eh albani ma eh albani ya inganta shi to amma ka san su abin da suke fassarawa la yamassul qur'ana illa tahir yana nufin kan cewa a- almu- illa mu'min da inna al- al- al- almu'min la yanjus su ne argument ɗinsu to ya wannan istidlalin me ra'ayinku akai na'am ana nufa ɗahir ai wanda yake ɗahir minan hadafi eh su sun ce ba haka ake nufi ba tunda Allah ce innamal mushrikuna najasun saboda haka la yamassal qur'ana illa tahir ma'ana illa mu- mu'min sai musulmi a to ai shine kada akai su shine kamar suka dauki kan cewar daga ciki akwai hani akai qur'ani ha- darul harb za su yi istinasi da wannan Idan ma na ƙara ma'anawiya ce ke da kowa.
eh ba tahara haqiqiyya ba a ba na mutahharun muke ba la yamassal qur'ana illa tahir illa tahir su ahlul zahir da irin su Sheikh Al-Albani da irin su ah, Imam Shaukani da wanda suka bi su sai suka tafi akan cewa tahir dinnan ma'anarsa ay taharatun ta tahara daga najasar shirka a tsaya tukuna magana da wannan matsalar kafin ka kai wannan kai kayi bina'i ne akan har kayi bina'i akan cewa hukuncin har ya tabbata la yani me ra'ayinku akan wannan istidlal din ai mun karanta usul na'am arama malam rubutawar manzala sallallahu alaihi wa shi amru bin hazm kuma karina shi jike nuna shi mutai ana nufin sai ba musulmi musulmi ake nufi ba wannan ba musulmi ba saboda in ayyan yana gwamna ne a nan gaba na musulmi ba
saboda haka ya nuna ma- ya bashi ne hukunce to abinda ya gaya masa ai ba abinda ya shafi wanda ba musulmi bane Eh, a a- shekarun she- shekarun raƙuman sadaka da raƙuman diya Ah, na musulmi ne to na musulmi ne na'am mara idan aka faɗi lafaz ah ana tafiya ana tafiya ma'anarsa kai tsaye a nuna ah ba ma'anarsa ta mata
ka kusa amma ba shi ne ba ba kwaɗe shi daidai ba na'am zan iya cewa na bisa bai cikin da nabi aika wanda suke da yin duniya bai da wani wanda Uh-uh. ai wannan ba mushaf ne kamil ba ya daga cikin hujjan yan zahiriya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta ma hiraqal wa ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum kuma shi mushir- mushriki ne najasa kuma aka rubuta masa juz'in alqur'ani abinda ya halatta ai ga juz'i za a yi ga kullu Mustafa. eh to me dalili shi ma aga shi sun ce uh, uh, innamal mushrikuna najasa
bisa wani fara
Ah. ahsan ci wannan shine yani idza dara al-lafzu bayna al-haqiqa ash-shar'iyya wal haqiqa al-lughawiyya qaddimat ash-shar'iyya in zaurancen shari'a ce so da ka in aka ce tahir a shari'a in aka ce tahir me ake nufi at-tahara min al-hadath al-akbar wal hadath al-asghar saboda haka al-haqiqa ash-shar'iyya ita ake kaddamarwa wani abin da na ce wa ma'an jafar kenan al'allah ya ji kansa da ya kawo mu wannan argument din Eh, ya ya hakiki ce akan mazhabar shaukani Mm. sai na ce masa to ka da ka kaddamar da a, abin nan a, a, ga hakikar shari'a ka batta ka tafiya zuwa ga majaz wannan shine hujjan jumhur cewa alhaqiqar shar'iyya ita ake kaddamarwa a cikin khitabu shari saboda ka in yace tahir ba sai ya koma ya gaya maka me yake nufi da tahir ba tun ya riga ya san ya sanar maka cewa a zaurance na in nace tahir ga wanda nake nufi Mm. da ku- an- kamar la la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatatahhar kamar yanda ya kawo shi a- a- a- abin inna Allah la yaqbalu salatan bighairi tahur al-tahur din da ake nufi ba tahara min al min al-kufr ake nufi ba bal at-tahara shar'iyya ita ake nufi sauraka idan aka ce tahara a cikin lafazin ashari'u ana nufin at-taharatu shar'iyya ita ce tsarki daga karamin kari da babban kari to wannan shine hujjan jumhur saboda ka ga magana ka bata taso ba ko ka dauka mun jahil da masaban jahiliya ne to shi za ka kawo mana ilzam laifin nawaye idan aka yi na'am na'am نعم لأنها كتاب النبي عليه الصلاة والسلام saboda littafi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta وكذلك أحاديث عمرو بن شعيب haka nan ma hadisan amr bin shu'aib عن أبيه عن جده an abihi an jaddihi وأهل الظاهر يردونها yardunahuma malaman zahiri malaman zahiriya suna raddin su da da sahifar amr bin shu'aib an abihi an jaddihi da sahifar amr bin hazm amma sahifar amr bin hazm saboda bata da isnadi muttasil don a 'yan a wato su jikokin amurbin hazm su ne suke cewa wajadna fi kitabin nabi sallallahu alaihi wasallam ila amurbin hazm haka suke cewa wijada ce Mm. suka same ta to kuma wijada a wajen malaman hadisi munqati'a ce ba ta daga cikin hanyoyin at-tahammul sahih saboda haka isnadin ta ba zai zama to muttasil ba to kuma daga sharadin ingancin isnadi ingancin hadith ittisalus sanad saboda haka sai su ta'an sai su suka akan ingancin wannan littafin bil inqita saboda wannan wijadar haka zalika sahifatu amr bin shu'aib an abihi an jaddihi kamar da muka karanta a mustala domin shi amr bin shu'aib ibn muhammad ibn abdullah ibn amr bin al-as saboda haka in ka ce amr bin shu'aib an abihi shu'aib an jaddihi in jaddihi muhammad ne kaga mursal ne tunda muhammad ibn abdullahi bin amr bin al-as tabi'i ne bai ga annab sallallahu alaihi wasallam ba idan kuma kace an abihi shu'aib an jaddihi kakansa kana nufin jaddi shu'aib shine abdullahi bin amr bin al-as sai suka ce ai shu'aib lam yalqa jaddahu abdullahi bin amr saboda haka kaga sahifar ta zamanto imma mursala wa imma munqati'a an fahimta wannan shine argument din shi wannan shine a naqdin ahlul zahir ga sahifat amr bin shu'aib an abihi an jaddi to kaifa rad alaihim na'am maganar tasu tana da ƙarfi ka yadda na'am na'am talakin ulama a hadisan amr bin shu'aib ne a hadisan amr bin hazm amma a sayfatu amr bin shu'aib ai ba ta da wannan talakin ulama da malamai ba su gushe ba suna satsani a kanta a ai ba a zancen mutaba mutaba a amr kharij isnadin shi tsagwaransa na'am eh to to to in ya sarraha fa kamar yadda waɗansu ya sarraha a wurare amr bin shu'aib an abihi an jaddihi abdullah wannan ka eh ya zama to munqati me yasa kace munqati ne waye ce shu'aib bai hadu da kakansa ba waye ce shu'aib bai hadu da abdullahi bin amr bin al-as ba me ya hujjar wanda ya ce shu'aib bai hadu da shi ba sai a koma tarihi to a tarihi in aka koma tarihi as-sahih shi shu'aib tarabba fi hijri jaddihi a gidansa ya taso a gaban kakansa ya taso mutum nawa ne da kakansa ne zai taso da shi zai taso a gaban kakansa to ka gani to shi ma haka ya faru saboda haka da'awar inkita ta rushe da'awar cewa mursal ce ita ma ta rushe saboda ya yi tasirihi da cewar an jaddihi abdullah shi ne dama shi ma kuma sun ce hassan ne saboda halin amr bin shu'aib shi amr bin shu'aib saduk wanda yake wannan shine hukunci ingantacce akan sahifata amr bin shu'aib cewa min qabilil hadith al-hasan to amma hadithan amr bin hazm fa me raddi ga zahiriya talaqqi ulama lahu bil qabul duk abin da ke cikin sa malamai sun karbe shi dan hadisin diyat da shi suka yi diyar amd da diyar shibh amd da diyatul khata duk da abin da ke cikin wannan hadisin suka yi hukunci haka shekarun sadaqat na zakka shi ma duk da wannan hadisin suka yi hukunci ya yi muwafaka bal hadisin bai samu saɓani ba tsakaninsa da hadisin sadakatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na sayyidina abubakar wanda anas ya rawaito na'am
ورخص مالك للصبيان في مس المصحف على غير طهر مالك إمام مالك يا سسوتا يا رخصة ga asibiyan kananan yara wato da su taba alkur'ani a ala ghairi tuhurin ba a cikin tsarki ba لأنهم غير مكلفين saboda su ba mukallafai bane saboda su ba mukallafai bane Mm, saboda wannan ne illar in su ba mukallafai bane wanda suka ba su alkur'anin su ba mukallafai bane to yanzu ka ce an yi ruksa ga yaro dan shi ba mukallafi bane ya sallah ba alwala in dai mumayyizi ne wanda aka ce masa ya sallah in aka ce masa ya sallah an ce masa ya alwala saboda haka wannan wannan istid wannan da- tadlil din ga mazhabar malik mahallu nazar Mm, ko ba haka ba
gan mukallafin ne ma to kamar ya sauka daga ra'ayin sa kan cewa ah, ana nufin ya yake da suna ah, mubaha ba la- Allah ya masa Qur'an illa tahir ma'ana tahir min al hadath hadath kenan kaga ya koma kan mushrikai su ma tunda su A'a.
shari'a ce shi abin da ya faɗa haka ɗin ne taklif ne amma sai ya ce su yara ba a kallafa musu ba inda manya ne to la yamassuhu illa Allah yamassal qur'ana illa tahir yana kansu amma su yara ba zai zama to a kansu ba saboda su ba mukallafai bane na'am eh to kamar azumin ramadan ba dole eh
ma shi wanda ya ba da tsara shi kuma da amma wannan tunda ai in dai an ce su taba shi wato in an ce in an- in aka yi umarni da abu to umarni ne da tahsilin sharaɗinsa tunda an ce su taba al- a- a- su yi alwala ai su su taba alkur'ani to in kuma sharaɗinsa ne shafa a- a yin alwala an umarce su da su yi alwala ni sai a ni a ni a fahimta ta sai na ga abin da zai fi dalili akan wannan istihsan ne saboda haja bukatuwarsu saboda kasancewarsu suna koyan karatun alkur'ani da lizimtuwarsu da a lokacin karatun koyaushe zai zamanto suna rike da alkur'ani idan ya zamanto cewar koyaushe sai an kallafa musu yin alwala tare da takrarin bukatar ya zamanto sun rike alwala din a makaranta sai ya zamanto sun rike eh, sun rike alkur'ani a makaranta wannan sai ya zamanto akwai mashakka walmashakka ta jilibu taisir sai ya zamanto wannan ruksa ne min ba shi ya sa maɗin kamar yadda ya ce warar samali sai ya zamanto min babi a taisir ne babinsa babin taisir sauƙaƙawa wa hada aula amma ku- ku ku je ku binciko ku karanta a, hawashi hashiyatu dusuqi da hashiyatu sawi a, za ku ga a, a cikin wannan a cikin kitabul al- a a cikin littafin alwala la'alla a ku ga abinda wanda daga cikin malaman malikiya suka faɗa wa kaza a cikin az-zakhira ma na'am kam na'am hannun zuwa yanzu Mm, kamar su yan zariya su ma yana da cikin iska da sarka na na'am kuma kamar masu koro eh kamar makaranta haka mm, mm.
a ɗora wasu cewa da tsanani kamar tsananta wasu a to ai su su ba malam- ɗaliban makaranta suka ce ba su kowa da kowa suka ce Hmm? ko ba haka ba ko ba kowa da kowa suka ce ba aha in in kuna so mu ga hujjarsu ne bari mu ga muhalla daba akwai tafasil a cikin mazahib wanda yake ba ni ne mahallinsu ba da kamar in alkur'anin ya kasance a cikin gafaka tun ya rike shi ko kuma mai fassara ko juz'i ko kuma ya kasance a cikin kaya inda mutum zai dauki akwati zai dauki jakar da sunan ya dauki jaka ne ba ya dauki alkur'ani ba eh bari mu ga abinda ibn hazm ya ce ka gani ya ce wa amma mashul mushaf fa innal athar التي احتج بها من لم يجز من لم يجز للجنب مسه فإنه لا يصح منها شيء لأنها إما مرسلة وإما صحيفة لا تسند وإما عن مجهول وإما عن ضعيف وقد تقصيناها في غير هذا المكان وإنما الصحيح ما حدثناه عبد الله بن ربيع فذكر بإسناده هيا زواج بخاري a hadithan abu sufyan shi din ne dai wanda nake muku إلى بسم الله وفيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرق العظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبين فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث كتابا وفيه هذه الآية إلى النصارى وقد أيقن أنهم يمسون ذلك الكتاب فإن ذكروا ما حدثناه عبد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو يخاف أن يناله العدو فهذا حق يلزم اتباعه وليس فيه أن لا يمس المصحف جنوب ولا كافر وإنما فيه أن لا ينال أهل, الأرض أهل أرض الحرب القرآن فقط فإن قالوا إنما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل آية واحدة قيل لهم ولم يمنع صلى الله عليه وسلم ولم ولم يمنع ولم يمنع صلى الله عليه وسلم و نعم ولم يمنع صلى الله عليه وسلم من غيرها وأنتم أهل قياس فإن لم تقيسوا على الآية ما هو أكثر منها فلا تقيسوا على هذه الآية غيرها فإن ذكروا قول الله تعالى في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون فهذا لا حجة لهم فيه لأنه ليس أمرا وإنما هو خبر والله تعالى لا يقول إلا حقا ولا يجوز أن يصرف لفظ الخبر إلى معنى الأمر إلا بنص جلي أو إجماع متيقن فلما رأينا المصحف يمسه الطاهر وغير الطاهر علمنا أنه عز وجل لم يعني المصحف وإنما أنا كتابا آخر ثم ذكر عن سعيد بن جبير في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهر قال الملائكة الذين في السماء وهكذا إلى القما قال أينما أتينا سلمان الف... نعم to shikenan na ba ku za ku duba kuma istidlalin maliki mai istisna'in da malikiya suka yi ga yaro ga yara ko sai a gani menene hujjarsu hal huwa dan cewa yaro ba mukallaf bane ko ka me dalilin waya ahlal kitab waya ahlal kitab na'am eh ba a sa kul din ba waya ahlal kitab a dan an cire wani harafi a cikin aya ai ba za a ce ba qur'an bane za dai ka iya cewa laysat bi aya kamila amma juz'u aya eh na'am
idan juz'u aya ya inganta za iya dauka tun ganin gaba ɗayan sama kenan za iya eh shine abin da ibn hazm ya ce ya ce inda za ku yi kiyasi ku yi kiyasin wannan in ko ba za ku yi ba to ku bar kiyasi baki ɗaya na'am eh kwarai eh saboda in ka bada alkhabar ya'ti bi ma'anan amr ko ko bi ma'anan nahi da ma'anar hani domin har wato ma'anarsa shine cewar an yi umarnin har kayi har ana ba da labarin so da kone ya fi isa matuka walwalida to yi rubi'ina aula da hunna na'am na'am la ya zulimuhu kaga shi ma wannan khabar ne bi ma'anan nahi na'am don an nuna kan cewa wato har ya zaman cewar dan uwan nasa ne har baya zalintar tasa saboda isa matuka wajen imtithali da hannun wannan inkarinsa inkarin uslubin larabawa ne a cikin a cikin akwai shawahid a kansa akwai shawahid a kansa watakila a cikin abin nan abuwa'ul bayan zai kawo su na'am
المسألة الثانية matsala ta biyu اختلف الناس في إيجاب الوضوء على الجنوب في أهوال malamai sun yi sabani a cikin wajabta alwala akan mutumin da yake da janaba a cikin waɗansu halaye أحدها hali na- na farko hali na farko إذا أراد أن ينام وهو جنوب idan ya yi niyyar yin bacci alhali da janaba a jikinsa فذهب الجمهور sai jamhurin malamai suka tafiya zuwa ga ist- cewa mustahabbi ne دون وجوبه ba wajibi koma bayan wajabci وذهب أهل الظاهر ahlul zahir suka tafiya zuwa ga إلى ya وجوبه zuwa ga wajabcinsa بثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم saboda tabbatar wannan a, daga annabi sallallahu alaihi wasallam من حديث عمر daga hadisin umar ibn al-khattab أنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم cewa ya ambata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam أنه تصيبه جنابة من الليل cewa shi fa janaba tana samunsa da daddare فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi توضأ ka yi alwala واغسل ذكرك ka wanke al'aurarka ka wanke gabanka thumma nam sannan kai bacci وهو أيضا مروي عنه من طريق عائشة kuma har wa yau wannan an ruwaito daga gare shi daga hadisin aisha amma lafazin hadisin idan ya- kamar yadda ya zo a cikin bukhari annahu sal- a- sa'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayanamu ahaduna wa huwa junub qala na'am idza tawadda yace eh idan yayi alwala na'am
وذهب الجمهور jumhurin malamai suka tafi إلى حمل الأمر بذلك ya zuwa ga daukan umarnin da ya zo a cikin wannan alal nadbi akan cewa akan mandubi والعدول به عن ظاهره da kuma kau- karkatar da shi gabarin zahirinsa domin me- me zahirin nasa alwujub zahirul amr alwujub na'am لمكان عدم مناسبة وجوب الطهارة لإرادة النوم saboda cewar ai babu munasaba na wajabta yin tsarki ga niyyar yin bacci Ah, I mean, babu ah, ba was- babu wasu munasib kun sa kun gane al- almunasib a nan wajen ba ana nufin munasabar lugawiyya ba ana nufin alwasful munasib li shar'il hukum ya zaman to wato hukuncin ya kunshi wata maslaha da za a kawo ko kawar da wata mafsada da za a kawar عن المناسبة الشرعية a'a ni shagani yace ina nufin almunasaba shar'iyya munasaba ta shari'a wato dacewa ta shari'a shine jalbil masalih wa dar'ul mafasid
وقد اهتدوا أيضا shine almunasaba dar'ul jalbul masalih wa dar'ul mafasid za ta iya zamantowa ala mustawar daruriya Eh, ma- eh, maslaha da take ala mustawar daruriya ita ce wadda take wacce ce maslaha ala mustawar daruriya na sha gaggaya muku wannan wace maslaha ce da shari'a take ganin munasabarta saboda maslaha ce ala mu- a matsayi na larura na'am abinda na sa rai sannan abinda zai sa rai ya salwa abinda duk zai tabbatar da rayuwa ku ce kawai daruriyatul khams a daruriyatul khams wannan su ne ala mustawa a daruriya to dukkan abinda zai dukkan abinda zai tabbatar da su maslaha ne yajibu jalbuha duk abinda zai bata su mafsada ce yajibu dar'uha to akwai kuma wadda za ta zama to ala mustawa alhajiyat wacce ce ala mustawa alhajiyat Buk- a- eh, ai, kai- kai- kai- kai- wai- kai- kai ga wayo ko wai wayo zai mun na'am hajiyat bukata aha. na'am a kamaliya ita ce marta- mar- mar- ita ce martaba ta uku ai mar- maratib din hudu ne uku ne daruriyat hajiyat kamaliyat ko tahsiniyat to wace maslaha ce ala mustawar daruriya ai ala mustawar hajiya alhaji eh? na'am eh dama wannan shine ta'arifin haji amma menene shi me dabit din sa dabit dabit lissa kamata hayati ai zai iya zamantowa zai iya zamantowa wani alhaji menene alhaji abinda ya gusar da kunci ahsant shine shine izalatul har raf'ul haraj raf'ul haraj duk abin da zai kawar da takura da tsanani da kunci duk abin da zai kawar da kunci to wannan ala mustawal hajiyat duk abu na maslaha saboda haka duk irin arruhas da abubuwa waɗanda suke in babu su abdaruri ba zai zamanto an rasa shi ba za a same shi amma tare da tsanani da takura kamar alal misali a ce ba a halatta ciniki ba inda ba a halatta ciniki ba ai za a iya rayuwa ko babu ciniki ko ba haka ba kowa ya je nema abin da zai yi kai noma ka koyi dinki ka koyi dafa abinci ba abin da za ka je ka ce za ka bayar da wani abu a baka shi kaga rayuwa za ta yiwu amma da wani irin rayuwa za a yi da watsanani haraj to alkamaliyat kuma fa almaslaha allati ala mustawal kamali a tahsini ko ba mu ita a rayuwa za ta yi sai dai ba cikakkiyar rayuwa ba ya ba cikakkiyar rayuwa ba wani irin rashin cikarta yawanci abinda suke kiransa abinda yake ma yad'u ila a wato a makarimul akhlaq wa husnul sira kama at-taharat wanda yake kaga idan aka ce mutum kamar umurul fitra aka ce mutum bai yanke farce ba ba za ka rasa rayuwa a haka ba babu wani haraji sai dai babu kamala ba cika ta dan adam to waɗannan su ne jalbul masalih masalih da mafasid an rattaba su ala hadhihi hadhihi tartibat al maslaha ad-daruriyya wal maslaha al-hajiyya wal maslaha al-takmiliyya na'am to shine yace a ni almunasaba shar'i abin da sai muka yi wannan maganar almunasaba shar'iyya duk wani abu da kaga shari'a ta shar'anta hukunci a kansa to yana da munasaba ta shari'a wato yana da wata maslaha da za a kawo ko wata mafsada da za a kawar Mas, maslahan nan ko mafsadan nan za ta iya zamanta a cikin maratib dinnan guda uku ko daruriya ko hajiya ko tahsiniya to yanzu wajabta yin tsarki ga wanda yake so ya yi bacci ta da wata munasaba na'am darura ce akwai tahsilul daruri akwai tahsilul haji to kamaliyat to ya aka yi zaman to kamaliyat ya aka yi zaman to kamaliyat na'am to me amfaninta zai rage kaifin janaba e to in an ji to amma wannan sai a ce dole yana da ma'anan munasaba in ya kwanta in ya kwanta da janabar a jikinsa hajiyat zai shi ne fatakura a haraj kuma ku lura wannan ba yana magana cewar ba a yin alwalar ba wajabta yin alwalar shi a kansa yake rigima cewa babu munasaba akan wannan a kan wajabtawa sallah ce bacci sallah ne da za a wajabta yin alwala yunasibu kamal to kaga mustahabbi ne abinda ya zamanto kamaliyat sai ya zamanto babin mustahab amma ka sashi a babin wajib na'am eh to ai ba ma rigima da kai akan ana so eh ana so babu rigima mu ma ai jumhur abinda suka ce kenan ai rigimar da ahlul zahir ne da suka ce wajibi ne wato kun kulura ana nema a rusa dalilan ahlul wajib ne ahlul zahir su da suka ce wajibi ne sai an yi alwala shine yan jumhur suke ce musu to in wajibi ne me hikima a cikin shari'a me munasabar a wajabta wannan me munasabar allahumma illa in za a ce to ai kan cewar mutum mutumin da yake a mala'iku ba sa shiga ɗakin da yake akwai aljunub in ya inganta hadisin in ya inganta na'am eh za a iya cewa wannan wasu munasib ne to amma shi ma munasabar za ta kai ya zuwa ga marhalan wujub da mai haila ma sai a kallafa mata ahsant shi yasa dan aika ga duk rashin munasaban ne na'am na'am وقد امتدوا ايضا لذلك باحاديث
Ah, kuma haka hadda har wa yau sun kafa hujja da hadisai اثبتها حديث ابن عباس mafi tabbatar mafi tabbatar hadisan shine hadisan Abdullahi ibn Abbas ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito daga daga bandaki فاتي بدعاء sai aka zo masa da abinci فقالوا sai aka ce الا ناتيك بطهر ba ma zo maka da abin da zaka yi tsarki a- da ruwan da zaka yi tsarki ba فقال sai ya ce اصلي فاتوضا zan yi sallah ne ballantana ne alwala hadisin mu na satin da ya wuce ko
وفي بعض رواياته a sashen riwayoyinsa قيل له sai aka ce masa الا تتوضا to baka yi alwala ba وقال ما اردت الصلاه فاتوضا da shi ai ba niyyar sallah ne ba ballantana ne alwala
والاستدلال به ضعيف wal istidlalu bihi da'if kafa hujja da wannan hadisin yana da rauni فانه من باب مفهوم الخطاب domin wannan daga cikin babin mafhumul khitab ne من اضعف انواعه shine mafhumul mukhalafa wanda yake min adhafi anwa'ihi daga kuma mafi raunin nau'in sa domin maf- wannan maf- wani irin nau'i ne na ma- na mafhum wannan shine suke ce masa mafhumul laqab tunda alwudu laqab ne saboda haka ma- ma- ma- ma'anarsa cewa in ba sallah zan yi wa ba zan yi alwala ba Mm. Mm. to wannan ah, al-mafhum tunda shi al- al-wudu ah, ah, ah, shi mafhumul mukhalafa ah, anwa akwai mafhumul ghaya akwai mafhumul sifa akwai mafhumul shart mafi rauninsa shine mafhumul laqab Um, mafhumul laqab shine suna kamar yadda suka ce waju'ilat turbatuha lana tahur wanda suka kafa hujja da wannan akan ta'ayinin turbaya wajen yin alwala ta ce sun yi aiki da mafhumul laqab ne domin an ce in aka ce uh, turbaya an sanya ta ta zamanto abinda za ta yi- za mu yi tsarki da ita wato ma'ana ghairu turbaya ba za a yi amfani da ita ba ta suka ce wannan mafhumul laqab ne eh wa huwa da'if shine hujjan malikiya da suka da suka rusa shafi'iya da shi suka ce kun yi aiki da mafhum kuma mafhum din ma adhafuha wa huwa mafhumul laqab to wannan ma shi ma haka suka ce to illa cewa za a iya kafa hujja da mafhum al-mukhalafa wanda yake yafi wannan in aka dauki riwayar innama umirtu bil wudu idha qumtu ila as-salah to kaga wannan sai zama to mafhumul istithna ne وهو من أقوى أنواع المفهوم مفهوم الاستثناء menene muka mun taba faɗan akwai baitin da suke kawowa ko na anwa'ul mafahim za dai mu zo shi ai insha Allah sif washtarid a walaqib thunya wa addi zarfaini a s- s- s- sif washtarid allil a, sif washtarid allil wa'addi zarfaini eh, aghiya aghiya shine a ƙarshen wa'addi zarfaini wa menene zarfaini din ai shine ah, mafhumul ah, az-zaman wal makan wa'addi zarfaini wa laqbin aghiya Mm, mafhumul ghaya to in ka a- a mafhumul istithna in ka dauki wannan riwayar inna ma umirtu bil wudu idza qumtu ila salah kaga wannan zai zamanto sarif ne ga hadisin da ya umarni ga mai janaba yayi alwala ko ba haka ba Eh, to amma shi ma istidlal ne bil mafhum to sai dai a cikin anwa'ul mafahim din ya fi kowanne karfi shine mafhumul ghaya ma- ma- mafhumul istithna na'am wa qad ihtajju يجوب حديث عائشة kuma sun kafa hujja da hadisin Aisha أنه عليه الصلاة والسلام cewa ashi alaihi salatu wassalam كان ينام وهو جنب ya kasance yana bacci alhali yana ja- mai janaba لا يمس ماء baya shafa ruwa baya shafan ruwa إلا أنه حديث ضعيف sai dai shi hadisi ne mai rauni Mm.
وكذلك اختلفوا في وجوب الوضوء على الجنب الذي يريد أن يأكل أو يشرب
haka zalika sun yi saɓani akan wajabcin alwala akan mai janaba idan yana son ya ci abinci ko ya sha ruwa
وعلى الذي يريد أن يعاود أهله da kuma akan wanda yake son ya sake komawa ga saduwa da iyalinsa فقال الجمهور to mafi a jumhurin malamai suka ce a cikin- a cikin wannan dukkaninsa masail dinnan guda uku kenan بإسقاط الوجوب da sarayar da wajabci لعدم مناسبة الطهارة لهذه الأشياء saboda rashin dacewar bahara ga waɗannan abubuwa ai ba ibada ba ne ballantana a ce za ka yi alwala za ka ci abinci ko za ka sha ruwa ko za ka koma ga saduwa da iyalinka ai ba sallah ba ce ba ɗawafi ba ne وذلك wadhalika da bayanin wannan kuwa أن الطهارة إنما فرض- فرضت في الشرع لأحوال التعذيب cewa ita tahara tsarki an farlanta ta ne a cikin shari'a a halayen girmamawa ta'azim girmama abu كالصلاة kassala saboda tsayuwar da mutum zai gaban Allah ana girmama shi don haka aka ce yayi alwala
وأيضا kuma ma duk da haka wata fuskar لمكان تعارض الآثار في ذلك saboda a sabanin hadisai a fi zalika akan wannan cin karon juna da suka yi وذلك أنه روي عنه da wannan ku bayanin sa ku shine cewa an ruwaito daga gare shi عليه الصلاة والسلام alaihi salatu wassalam أنه أمر الجنوب إذا أراد أن يعاود أهله أن يتوضأ cewa ya umarci a mai janaba idan ya so idan yayi nufin ya sake koma ma iyalinsa yayi alwala وروي عنه أنه كان يجامع ثم يعاود ولا يتوضأ kuma an ruwaito daga gare shi cewar sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana saduwa da iyalinsa sannan ya ya koma ba tare da yayi alwala ba
وكذلك روي عنه منع الأكل kuma haka zalika aka ruwaito daga gare shi hana cin abinci da shan ruwa للجنب ga mai janaba har sai yayi alwala وروي عنه إذا daga hadisin Umar na wa ruya anhu ibahatu dhalik kuma an ruwaito halaccin wannan daga gare shi shine hadisin Aisha kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza arada an ya'kula aw yashrab wa huwa junubun yaghsilu yadayhi thumma ya'kulu wa yashrab rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibn Majah ba tare da an ruwaito yayi alwala ba saboda haka li ta'arudul athar saboda da kuma kan cewar adamul munasaba na wajibta alwala sai suka ce wannan mustahabbi ne dai ba wajibi ba jam'an bainal ahadith nau'i ne na jam'i suka yi na'am المسألة الثالثة na'am Aisha na ce ko kuskure ne adam Mm.
kai za a rada an yi rana eh eh kada kana idza arada an ya'kula aw yashrab wa huwa junub kunaku idza arada an yanama na'am ban ji ba can da sa
eh haka yake ba ba ara da an yi akula a wuyana wabba zuwa wani sarari ko ce rawa musulmi al-nahara ashiya
a yana cikin a ga hadisin aisha din a cikin nasa'i حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة وإذا أراد أن يأكل أو يشرب قالت غسل يديه ثم يأكل ويشرب هذا وانا يا فصل حديثا أصلا رواية حديثا أي غاشينا تشكي مسلم كو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام أو يأكل وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة وانا رواية الأسود كينا عن عائشة إيه وانا شيني رواية آه آه حديث آه أبو سلمة كينا كان النبي صلى الله عليه حديث ابن عباس إذا استيقظ وأصاب الحاجة وأراد أن ينام غسل يديه ووجهه نعم نعم المسألة الثالثة المسألة الثالثة مسألة أكو ذهب مالك والشافعي إلى اشتراط الوضوء في الطواف malik da shafi'i sun tafi akan sharɗanta yin alwala ga tawafi وذهب أبو حنيفة إلى إسقاطه abu hanifa ya tafiya zuwa ga sarayar da shi ba wajibi ba ne وسبب اختلافهم sababin dalilin saɓaninsu تردد الثواب بين أن يلحق حكمه بحكم الصلاة kai koman ɗawafi kan a- a a sadar da hukuncinsa da hukuncin sallah ko ko ba za a sadar da shi ba وذلك أنه ثبت wannan ku saboda ya tabbata أن رسول الله صلى الله عليه وسلم cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam منع الحائض الطواف ya hana mai haila ta yi ɗawafi كما منعها الصلاة kamar da ya hana ta yin sallah فأشبه الصلاة من هذه الجهة don haka ɗawafi kaga sai ya kama da sallah ta wannan fuska ko ba haka ba kamar yadda ba za ta yi sallah ba aka ce ba za ta yi ɗawafi ba
وقد جاء في بعض الآثار kuma ya zo a waɗansu hadisai تسمية الطواف صلاة sanya ma ɗawafi suna sallah
وحجة أبي حنيفة hujjar abi hanifa kuwa أنه ليس كل شيء منعه الحيض laisa kullu shay'in a ba- laisa kullu shay'in والطهارة في شرط في فيه شنو تكون بيان ليس كل شيء منعه الحيض
to sai dai a ce laisa kullu shay'in alhaidu mana'ahu kenan ko ba kowane abu bane haila yake hana shi sai dai mu dauke shi haka bit taqdimi wat ta'khir ko eh eh eh كل شيء منعه الحيض فالطهارة في شرط في فيه eh ba kowane abu bane haila ta hana a'a ba ko- ko to mu garanta dai jawabin fattaharatu شرط في فيه sh- eh, a tsarki sharadi ne a wajen aikata yin tsarkin إذا ارتفع الحيض idan haila ta dauke كالصوم عند الجهود kamar azumi kamar yin azumi indal jumhur
باب صحة التكييف babu babu غير فصيح التعبير غير فصيح ina gamin da ne ba komai haida take hana za ta sai an yi tahara za a yi shi ba kuma azumi kaga haida ta hana shi amma ba sai an yi alwala to sun da kalbi mai nisa shi ne da wadi da sai an yi a bu- bu- duk nuskar ku don haka take
ما له دقيقة تكون تعبير اللي هي- تعبير إني. مم.
أول معنى مم.
التعبير أولا التعبير ايه ليس كل شيء منعه الحيض الطهارة شرط في فعله أنا قال sai an cire wannan fadin eh ba kowane abu bane da haila ta hana shi da wato at-taharatu shartun fi fi'lihi da tsarki zai zamanto sharadi ne a wajen aikata shi idar tafa al-haid idan hailar ta dauke ka saumi inda al-jumhur yanzu kamar azumi ba sharadi ba eh, azumi eh, haila tana daukewa wato ba sai ta yi ba sai ta yi wanka ba za ta yi azumi eh saboda haka kaga haila ta hana azumi amma ba ta hana a ɗauke shi babu tsarki ba saboda haka haila za ta iya ɗawafi- za ta iya hana ɗawafi amma ba wannan zai lailaita cewa ba za a yi ɗawafi ba sai da tsara- sai da allura don za ta iya haila za ta iya hana abu kuma ɗahara ba sharaɗi ba ne na ayi shi kamar azumi saboda haka kaga wannan da wace da wani ƙadihi na ƙiyas ya yi suka a kansa eh? Eh? naqd bin naqd naqd a sami illar ba a samu hukuncin ba Mm. gashi an samu haila Mm. amma ah, abinda ake nema na sharaɗin cewar alwala ba a same shi ba a cikin azumi saboda haka kaga ka- bata zama to ka'ida mutarida ba saboda haka abinda ake nema a illa a addawaranul aksi wujudul illati ma alhukum ba a samu ba dan gashi an sami illar ba a samu hukuncin ba na'am indal jumhur na'am ka saumi indal jumhur akwai akwai khilaf shadh shara ce kan akwai khilaf shadh na ah, da suke cewar ah, mace in tana da haila ba za ta yi azumi ba sai ta yi tsarki Mm. na'am نعم المسألة الرابعة matsalar ta hudu ذهب الجمهور إلى أنه يجوز لغير المتوضئ أن يقرأ القرآن jumhurin malamai sun tafi akan cewa ya halatta ga wanda ba mai alwala ba ya karanta alkur'ani ويذكر wa ال- و- yadhkurullaha kuma ya ambaci Allah wa yadhkurullaha na'am
وقال قوم waɗansu malamai suka ce لا يجوز ذلك له إلا baya wannan baya halatta a gare shi illa an ya tawadda sai yayi alwala وسبب الخلاف wa sababul khilaf dalilin sabanin
نعم حديثان متعارضان ثابتان hadisai ne guda biyu masu cin karo da juna kuma duk kowanne kuma tabbatattu duk su biyun أحدهما hadisi na farko حديث أبي جهم hadisin abi jaham قال yace أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ناو في الجمل a afwan a cikin waccan matsalar da ta wuce yayi ishara ga a وقد جاء في بعض الآثار تسمية الطواف صلاة يا إشارة نيجا حديث ابن عباس أتكين سنن الترمذي آه، دا إمام أحمد شوى الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أجاز فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير وقال الحاكم صحيح الإسناد وصححه ابن خزيمة وابن حبان ووهم من ضعفه ورجح وقفه على رفعه نعم to shine wannan ishara a kansa na'am na'am na farkon su hadithu abi Ja- abi jaham ko da yake nan yace abi juhaim abu jaham ne na'am قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نهر بئر جمل manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taho daga wajen daga jihar bi'ir jamal فلقيه رجل sai wani mutum ya hadu da shi فسلم عليه sai ya masa sallama ولم يرد عليه sai bai yi masa bai ma- bai amsa masa sallama ba حتى أقبل على الجدار har sai da ya fuskanci wani garu فمسح بوجهه ويديه ya shafa han- ya shafa fuskarsa da hannayensa ثم إنه رد sannan kuma ya yi masa raddi alaihi salatu wassalam ya yi masa raddin sall- ya ya amsa masa gaisuwarsa ta sallama
والحديث السا- الثاني hadisi na biyu حديث علي hadisin ali أن رسول الله صلى الله عليه وسلم cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam كان لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة ya kasance ba abin da yake tsare shi daga karatun alkur'ani ba wani ba abin da yake tsare- ba wani abu da yake tsare shi daga karatun alkur'ani illal janaba sai janaba فصار الجمهور إلى أن الحديث الثاني ناسخ للأول sai suka sai jumhur suka tafi cewa hadisin nan na biyu ya shafe hadisi na farko وصار ما أوجب الوضوء لذكر الله إلى ترجيح الحديث الأول a wanda kuma ya tafiya zuwa ga wajabta alwala a ga domin yin ambaton Allah sai ya rinjayar da hadisin farko a uh, su jumhur su kuma sai suka tafi akan daukan a akan a akan ba akan nasr ba akan a akan jam'i tsakanin hadisan su ɗauki hadisin abu jaham a kan halatul istihbab kan cewa wannan istihbab ne a bidalil hadisin sayyidina ali wanda shi ne ya nuna kan cewar a, ya nuna sharɗanta a, ya ya nuna wato ha- a, wanda mafuminsa ya nuna halaccin karatun alkur'ani in ba mutum yana cikin janaba ba wanda daga cikinsa ya haɗa harta idan ba shi da alwala to idan karatun alkur'ani tun da zikir ne an ya nuna ya halatta a yi shi da alwala to wannan hadisin abu jaham sai a ɗauke shi akan halatul kamal akan al-istihbab na'am نبي eh
ضعيف a a- hadisin sayyidina ali tirmidhi yace hasanun sahih الباني wa qala al-hakim sahihul isnad wa hakadha sahahu ibn khuzaimah wa ibn sakan wa ibn hibban wa abdul haq wal baghawi wa ghayruhum وبهذا يعرف ما في قول النووي في الخلاصة صححه الترمذي وخالفه الأكثرون فضعفوه أمم، الباني يأتي ضعيف ني نعم
إيه عبد الله بن سلمة صح صح صح حديث عبد الله بن سلمة تغير في آخره نعم مبارك وانا جزء إنا يا كاري أكو من جزء الثاني eh malam mustafa da Allah sai ka je ka samu hafizu a dauko min juz'u thani a can cikin na'am to akwai wata mas'ala na'am lala abu juhaim yana bukhari hadisan sayyidina ali walam yakun an azkura Allah illa ala tuhur eh a shi ma wannan ai be wannan ziyadar to ya wannan ziyadar ya tawaqqafu al-hukm ala an-nazar wani ba ta cikin bukhari na'am
kitabul bukhari a ai nan za mu nan za mu tsaya sauran minti hudu a ta da a kira a sallah na'am bisa abu jihar aifi haƙƙi hisabu ne sannan shi yana wanda suka fara
eh shi yasa din ai shi yasa din ai wannan kaga zai karfafa mazhabin jumhur na me na kan cewar a dauke shi alal istihbab akan cewa mustahabbi ne halatu kamal ne wannan na'am na'am marwan na'am a to ai akwai masu akwai masu tambaya ko akan karatu ko kuwa wata matsala ce jazakallahu khair to subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk